to azumin nan yana daga kanan ba a sani ba a su da zaka ne ka sauka ya ka bayar kana gani ba yi gani a fasar abubuwa na wahalhalu abin da rai bai so a tafiya da shi aka kewaye aljanna abin da rai bai so a tafiya da shi aka kewaye ta gaba ɗaya aka lullu wai an bi danar da na a gefen da za a goma za ki duba a ke kai suka yaji tsoron kar ma a rasa da shiga ma in dai kana son kawai duniya to shi ke nan kana ƙara rina da aljanna kana ƙara ne to da aka yi wuta aka fi alama a ciki aka wajen birni ne je gani ya je kalli alamar da ke cike da kai wannan alama da ke gani da bala'i duk wanda ya ji labari in dai an riga an ji labari to ba za ka samu wata ba ko ƙwada kowa ba zai ji da zai kiyaye zai kauce sai aka ɗauko abin sha'awa abubuwan da rai ke so ɗan sha'anin dukiya ne ɗan zamba-zamba ne wata ha'aiki ha'aiki wata ita fara wani in hazira hazira wannan kwace kwace abubuwa dai ga hira da neman mata a banza da sata da caca da zara da abubuwa na burgewa da abubuwa na shan daɗi na nishadi masu nishadantarwa da zuwa ga kewaye wuta da su gaba ɗaya wai na ake zuwa ake gida wuta ya koma ya kalli wannan shi ayin an yi wata ma kowa ma in an yi wata zai iya shiga saboda haka wuta da kanta za ta ita dai masu rauni su ne galibin nata raurana su ne galibin nata shi da ba a gidan da lasan yana raunar talaka a zallan ba zai tashi ba ko yana da wani kubiri ba zai tashi eh har talaka a so gani in sun zo fatan annabi ka zauna idan wani in aka juma in sun duba sun gaba wani mai akwai a wurin sai su yanzu sai su yana zuwa ma dan ubiri a gida za mu tafi gida ma dan ubiri ba a zo ubiri ba kuma ba ba ta son barin wurin amma dai saboda sun san annabi ko yana da wani kudiri kawai da jiwa sai zama kamar sun kuntata don kar su kuntata su a zama wani zai yake zama ba wanda yake cin wannan kuma a wurin annabi sai su kaɗan amma duk sauran wasu sauran wada za su zauna da annabi ni za ku kudurin da kuma yake ba zai yi kudurin sa sallallahu alaihi wasallam to wannan ke ila wata rana manzala da mutane ya kashe kudurin kashe kudurin mutane akwai mai tashi daga wuta ya koma wuta talaka talif dan a wuta a yi dama su mana a duniya an ji azarauci a lara a kuma a ji a tafi wuta ai kaga ta ba ko to sai yake nan a cikin biyun inda wani kuma daga wuta zuwa aljanna talaka dan aljanna ya dawo ya nan ya muru ya ta kare ya shiga aljanna kaga duke sai je wani kuma daga aljanna zuwa wuta mawadaci ke nan shiga wuta a na duniya kama a aljanna yake saboda yana cin abin da yake so ya sha abin da yake so ya kwanta irin inda yake anguwa ma ba gida ba anguwa ma ya zaba anguwa ma sai ya zaba wani anguwa ba da mana ba kawai zai tani gari ma yana dama ya zaba shi ne wanda kawai tani saboda haka idan mai yin wannan jin daɗi kuma Allah bai masa rabo ba ya mutu daga wuta ka ga da daga aljanna da kuma wuta wannan Allah zai faɗi na hudu yake ma gashi daga aljanna zuwa aljanna ne ba su da yawa su ka zai ce to ba su da yawa ka kejere ne a nan ka kejere ne a can sai ka dage kana dama zai ka ga abubuwa suna maka nauyi eh ka ga sa'ala ba ya da yawa annabi yace annabi roƙa masa duki annabi ce a'a wani yace a'a annabi ce masa in qalilun tu'addi shukran khairun min al-kathir la tu'addi shukran yace kadan wanda da aka yi bada shukura ga an je shukura godiya ce amma sai an hada da aiki ko kamar su kyauta ne su sadaka alfaran ga da aka ba kudi yan kadan yau ne a je ga da cika tumbinka da halali da iyalinka dan na kusa kusa ka samu su ba ko to amma dai yawa ba haƙoƙi hana wata karanta a yanzu da yawa inda yawa a yana haka to kada ba ka daiwa ka gane da a ba shi daiwa ka shi ya san yadda zai ai kullum haka muke ga Allah kowa ganin ki hafa ba an samu kuma Allah mun duba sai ka ji abincin kamar ma na ka ba da abin da ya haƙi Allah ba gaji ka ɗan ya nema amma kana ganin hafa ko rabin dukiya ba ka ba da wanda ya ba da rabin dukiya to me zai ja dukiya a cikin ɗari ɗayan zama in karye kai a tajiri a cikin ɗari na da wani a ɗarinsa in ka rike ɗaya kai ma wadaci ne shiga wannan da zai ba da rabi mai zai ci ba zai damu ba amma ba zai iya ba to kaga da aka ba shi bayan ya yi alkawari a gaban annabi ya kira da kansa kuma na cewa kowane mai haƙƙi yi da maƙirra ta ga zai hana na Allah don in ba da ma da ka sannan aka daina jami'i da shi san ba a jami'i da shi da kuɗi yanzu ma ga ana jami'i da shi a kuɗin ba biya ba a ido haka sai a ce mai akwai ne yi kamata ya je suke zaɓen ibada saboda duk abusa na rayuwa ba sai ya yi ba da amana kai ko tana ka tudu komai yi maka aiki kan ba ma da magana an kuɗi mai yawa komai ana ma ɗin ma amma da wani ƙaruwa ma ɗin in kai wa da aka ɗan to a matsalaci da za a daina gari ba mai tambaya ce ba mu wani a matsalaci ba sai dai an ga wani ya dawo ne in an ga kayi mamaki gani ka eh amma da su da kake ba kai haka ba kuma ran da ba a ganka ba ne za ce wani lafiya wani ba a makara matsalaci wani lafiya to jama'a yin munafi eh Allah ne kan munafi yake nan wani da bai kudu hadu ke dan duk wanda bai hanyoyin ke dan abubuwan da shi ne yake kawatawa fa yana wa ya murbil fata to wannan mutumin ba zai zama kuma mai umarni da albasha mummunan abu zai dinga sa ake ake yi wani munkar da abun yi shar'a a shari'a ittiba'i ma saboda zai yi mutu biyayya ka gani wala rahmatullahi alaikum ba dan ma fadalan Allah akan ku ba wa rahmatuhu da rahmat ma da alaikum da ai ba wanda zai tsaka ba a cikin ai wal qudwatu ya ku wadannan jama'a da kuka yi wa matar manzon Allah ƙarya bima kullun da abin da kuka fada minal inci na ƙarya da ba ta da ma da tushi yana da ko zai ba zai tsarkake wa abadan har abada ai wa ka zuwa da ba zai ke zuwa wada hure da kaga min hada da daga wannan da fito ba da duba mun a gare ya wani ayi dawa walakin la yadda gidi da Allah yana karka cewa man ya jawo wanda Allah ya so sai min min da zambi daga zubi bi kabuli tawbati da karban tubar da zuwa gare wata na wata mata a Madina sai lalata sai dai ciki ta koya lamarinta ita aihu ba ta ne ba da ta aihu sai ta kashe ɗan sai je wani waje na wurgar sai ta dawo daga baya sai ta ji tsoron Allah kuma ta ji tsoron Allah ta jin gari masallacin annabi kai abin ya mata nauyi ta samu wani lungu sai ta lalle tana tsaye wani za ta ji daɗin wani ya zo yi masa tambaya kawai sai ga a ba hurera Allah ya dole amma wurin yana zuwa sai ce sai ta ce hawa ma nan dakata da amma wurin da ya da ala ka tambaya nan annabi mace ce sai lalata sai ta samu ciki da ta aihu sai ta kasa dan to in ta ji tsoron Allah ta duba Allah zai yarda ita lalata daga nan kina laga in ji abu hurera mai lalata ma ya yi ƙari da lalata in ji gaban Allah bale bayan lalata ya kashe mutum mutumin ma jin jiyo ne bai taɓa Allah laifi ba ya yi lalata sai da kuma yi ba da ya zo gida ya gane bacci yi fito wa ya sa ni mai ce ta halaka wa ya sa ni da jin tambayi wannan Allah mana wa ya sa ni wannan a yi ya hankali da ya kaji yana ga mun gari ba zai waye ba da gari ya waye ne tambayi manzo Allah ya rasu da layi ga ji ka ji ka ji faɗa manzo Allah labarin wannan ma manzo Allah ji ai abu da kai ne ka halaka ba wannan matar ba saboda kayo Allah ji ka ji da karin ba Allah da bawan yanzu kai ka ji da ji ba wurin Allah sai yanzu yana ciki ana yi ko ana neman wannan ma bai gano ta ba yara suka je ya samu zai hankali duk inda ya yi suna biye da yana yi kuwa shi ya kuwa ya kuwa masu tattalin ai kage ba da su kuma tunda wani mummuna hoto ya boye ya je ya kuwa ina wata fito ba ha dukkan dare shi kuma sai da fito ta je ya haka yi ce gaji gaji ta ce ta tuba saboda haka mai tuba wato duk wata aya da za ka kama wanda Allah ya ce wanda ya yi abu kaza dan wuta ne in ji Allah in ka ja ta ka fasara to ya ji kai amma in wani ya aikata irin wannan aikin ka ji da wane na ka zama dan wuta saboda ga aya to ka wa Allah da jiri Allah ba zai daba to an sa ka kariya to ya aka yi kai jira ku Allah ka kariya ba kai mai wa'azi wa Allah ka kariya wa'azi daban shari'a daban idan kana so ka gane wannan a shari'ar musulunci ma na misali ko min talaucin malami da rashin kusancinsa da gwamnati zai iya jan aya masara in ji Allah ya yanke warawa ne kuma ba zai samu matsala a gun gwamnati ba ba zai samu matsala a gun kowa ba idan aka rika da wani barawa anguwa limai da kurke mun shi idan aka ce dan liman zai fanta ba abin da ya fi karfin ku shi ma ba zai liman gida da ba zai gudu eh a rike mana kawai liman ya sa uga shi da barawa da Allah za a za a zauna lafiya ai ba saka shi ba ba aikin da bane ai saboda ka ga ba gira ai ba kawai ku da kuka rike mana ku gudu kawai eh wannan shi ne abin da za eh ai ba abin ma kyau zai ba yamma an ta dauro an yi ta a gonar da dauro a kakkawa mutane a ji a kukulle sannan a bincika a gane a yi hukunci yan ko ba a yi sa'a ba rawa ya koma gida hannunsa da jini dan uwansa sai ya haka yi wannan wuce kawai ta anguwa kaza eh kawai limamin limamin anguwar yana ƙarfi suka tare ni kawai suka yanke wani dan uwansa su ɗebo sanduna ku taho eh ga gaba na awon yana lafiya saboda haka ba shari'a aka saka ta ba shari'a daban wa'azi daban to duka a cikin addinin musulunci an san dai rukuni biyar ne kowane ɗaya kuma an fasara yana zama biyar ne idan an tara ya zama ashirin da biyar to ashirin da hudun na kowa ne ɗayan kwaye gwamnati ɗaya a cikin ashirin da biyar ɗin sai dai gwamnati sai dai gwamnati to haka ne ko da yanzu duk gwamnati ta fitar da sanarwa an hana kaza an hana kaza an hana kaza idan muka dinga ɗorar wa juna cewar gwamnati ta hana inda za a ce mu wasu a ce to mun ce mace gwamnati mun yi daidai amma da za mu ga wanda ya yi zai mu ɗau sanduna mu ce za a gane kuskuren kana ji a rediyo ba ka da rediyo ne gwamnati ta hana kake yi ba ka gani sai mu ɗau kula ke mu tasa shi don Allah in aka ji labari za a gyale mu idan mun kin kare shari'a mun ko ba a samu ba saboda haka shi izinin shari'a izini biyu ake shari'a da akwai wanda ake kiran da kafi akwai wanda ake kiran da ami to shi ami a wurin Allah duk masanin shi ne alƙali shi ne mai hukuntawa ya samu izini ami game kowane mazali to ka sifa sai wanda gwamnati ta rana shi alkali gwamnati ta rana shi alkali ya doye kama shari'a ba ta rana kama kuwa ko a kasar ba mai shirin kama kasar kai saboda ba ka da izini ka si ami ne kawai izinin ka idan ka hasa samu izini ɗaya na gwamnati na ka ba ka da ami kai da bara bara ma ala yana ka duka yawa idan kuma a ilimi ɗaya ne da kai na ami ba ka da kafi ga shari'a sarakuna nuna su maka duka dole ne ka haɗa biyu to sai ka je kai ta kokari to nan kuma sai ka ga Allah ya kawo taimakon da a ciki sai to haka ake saboda haka mutum ba zai ce wanda ya kaza dan wata ne ba in diga wanda ya a ce an yanke masa hukunci ya zama dan wuta ko kuma wani wani abu na shiga aljanna a zai shi gina wani gana wani a jirga wadanda yake wani kuɗi ne wani gina aljanna ne to a cikin wani na nabi da jina da ba za a turu shi ba ta ba zai kama wani annabi da zo shi annabin da zai zo sallallahu alaihi wasallama ya ajiye annabi ibrahim a gefen damar al'arshi ya zo ta wajen wata fila sai gefen abu ya daya in Allah ne kwanar da ake abin uba nan da a yi kasa waɗanda suka yi gamo daga gani da an yi ranar ko da fakar da zazu a kuma zazu ke jaya ya rasu da laga abin da zaga ya zama mutu da su ya ka murga murgo ka ce ta gama ya ka lalin kurabta inda ba a lalira kai ta ma wallah ba a za a ji rumi ba ba a iya magana wanda sai a mai mamura ya to saboda haka in kace wanda ya abu kaza Allah zai ba shi aljanna kamar da ke wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa aljanna a gida cikin aljanna in kai wa'azi haka daidai sai aka ce na samu kuɗi na gina gida an kaje wani aljanna kai Allah shi bi ka yi wa Allah shi wa ga maka ka san da mu kare ni da Allah kafin da duniya shi ko mutum karshen da ake duba ai ba sani ba to shi da in yi mummuna ba dama a ce dan wuta in yi kyakkyawa ba dama a ce dan aljanna sai dai a yi karatu da mas wanda ya kaza ya kaza in ji Allah hukuncinsa kaza wanda ya kaza ya kaza in ji manzo Allah hukuncinsa kaza zuwa ji ya nan daya ne daya ya nan ko ya tsira yawa ya tsira saboda haka komin laifi ne yan Allah ya zo sai ya tsira sai sai ya tsira kana irin na wannan wato mutumin bani isra'ila nan kazan wani daga cikin bani isra'ila zai ji ganin dangi kawai zai dan banki tare da hanya yace malam kwana ya kare ta sai Allah ya ta yace malam kwana ya kare ta kwana yana nan eh kwana yana nan sai Allah ya ta bara yi mamaki garjamar da wannan yana zuwa nan ya shiga da shi wani waje suka je suka zauna shi da bara bara ya dauko wani tukunya ta kasa irin ta musanda ka juye abin da ke cikin wani tukunya mutumin ya juye daga duk haƙorin mutane na to ka irga aka irga haƙorin cin sa'in da tara yanzu ba haƙorin noma ba nan ba haƙorin dabba duk haƙorin mutane ne amma ba na gogo ba na gogowa kai ba ma haƙorin mace ba kuma na yaro ba na makawo ba na kuturu ba na gogo ba na marayu mutane lafiyayyu na gaji lafiyayyu wanda na san duk wanda kaje a inda yake an yi asara su ne ke karewa buge kashe cire wani hakorin sa ita ko duk wanda kashe hakori ɗaya ne ke cira ko za a tunya ta to kai wannan in ma kai ƙato ne in ma ƙarfi in ma meye ai a wannan a kai wannan riga ya zan ce kwanan ka ya kare ka ji ita ni ba wai maganar ƙato ko wani abu ba ni ka gani nan to zumunci zan da shi akwai wata uwana nan da mai biyo to to ni dai ban zo da abin da zan kai ba balle in ji are na na je zan burge a ce wani ya zo shi ya kawo mana ai ka san wani na hana mu zumunci wai ba ni da abin da zan kai ko ba gane ba ne wato ina zo dai gwani ta ke da dan gaggai a jikin ai wani a wani ya zo ya yi ta rabon kaya ya rarraba tunanin zano ya rarraba kaza kaza kaza kaza don kana son ka je ka yi haka ba ka samu abin hakan ba kuma ka dan kauji ba za ka yi hakan ba ka ga an yi ba kai ba ka yi ziyara ba kai kuma ka gano sai to ni ba ni abin kaiwa bale ko in ji a zuci ka ga irin gwanin da na zuci irin zuci ba da sauran mu eh dai ka ji da za ka kai wajen ji wani abu bai to ka ga makotan wannan ba eh ji kai ji ka ga makotan kana da kuyi gazuwa ko duk ba na haka eh alal sai kai alal kana jin haka Allah ba zai karawa ba shi dan ajayi ma wallahi in ba dage ba annabi ya ga miki maki da alƙi ne maki in ba a dage ba wallahi ta an je lalata mu biya wanda da aiki sai je wani ai ga gani yanzu ba su kula da na unguwar sun ba su da kifi wato zai kake ne kaza kaza da wasu irin su a da ujubu duk da suke shigowa kun ba da aiki mutumin yake domin ba da abin kaiwa ma na huta bale in ji ko in je na burgi ya ce kuma a can ba su abun ba ne balle kuma kwaɗayi su ko eh na ji labarin ai mamu na kaji ba ne in ka je gidansa in ka da tafa wa ka dubu ɗari zai ba ka ya kamata ma je ka ganye man ya dubu ɗari in na zoji ma zai ɗan ƙara ke har da na sama kaga zuciya kuma wata hanya eh to can kan babu abun balle ma zumuncin ya rafi ka ce ma wata yana wani sama shi kawai ne Allah ne ya amara da Allah ya ce ya murzo ba abin da zame ne kawai ne dan mutum ya gado masa komai komai ya gado masa gado mutum ba imani ne ba amma ya kasa masa komai ya raga ya fita je wani ya dubi haɗin da yake nufi da abin daga ba dan bane ya ji tsoron Allah ya kai yanzu wanda ya amince wa Allah ya yarda Allah ya yarda mai abin da ya gada ba a gaba na ba da iko tsoron da Allah ya kama da ba za ta kyau ba bawansa da ya yarda da shi ma ya ji ƙarfi na ya zo gaba na ya ta magana kamar ni za a zabi mutane suna zuwa da makamai da kore da kakkashe su waɗe wannan ba komi shi ɗaya ya zai faɗa abin da ya gada saboda yarda da Allah daga nan na san Allah ya duka mina to amma ya duba sai ya sauka daga cikin wannan daji ya ba zama cikin karkara yana tambaya ayyun na da alam ayyun na da alam wai ina da babban malami yake ina da babban malami yake to dai wani mutumi ne ya yi da masu yawan ibadar nan ta zama wani akwai kokarin ibada azumi shi ne sallah shi ne ya yi amma ko ba malami bane to wanda da gafi ai ba malami shi ibada ko a masallaci shi ibada yanzu ka dare masallaci nan kullum amma ba kai ka ba sunan ka bi ibada ba kai matsayin malam ba baccin malama ne ba da kai a wurin Allah ba kai nan ba eh ba amma Allah yana ta kokarin ka to sai aka yi gidan wannan rahibi shi ake ibada ce malin daga yaje yaje ta malam tambaya na zoji to kai tambayar ka sai malam da kace baka sani ba wala yi tambayar ka yaje to ni me kace mutane ne na dai kace ta sai da tarka amma yanzu na tsoron Allah zan tuba yanzu in na tuba Allah zai yi haba ma na ba Allah da kai ka kai yau mutum ta sai ta tar da gangan ka ce Allah za ka tuba kurkula kama Allah zai ta haka ne ya shi kenan kawai ìjúró tó kọlu ìrìnà ya mai tsoron kuwa kare kare mutum kare ya bambare haƙorin mutum ya diga mutum ta ga cike dari amma da ya koma gidansa ba ya za a ji damu ba ba ne mutum ya koma inda ke barnarta sai ta ake tuno wannan mutumin da ya zo mai zuwa zuhuncin nan kai ya ce imu Allah ba ya fi haka ya sake yi tsoro sai tuna Allah sai bar wannan wuri ya fanta wata kasa daban kuma yana ta tambaya ayyun na da alam ayyun na da alam ina inda babban malami ke za kai gidan wani malami amma shi wannan malami yi to Allah ga da malami ba mai barna ne mutum dari dari na kashi da gangan dari ba wanda ya mulle ko kaɗan da gangan na kashi amma ba za a yi tsoron Allah nan kuma Allah zai rage ina dai Allah ka ji tsoro ba sana kuna ba ya ai kan ji ba da zamana ne zai buja min da nake ni na ji tsoron Allah ne kun ji ka ji tsoron Allah Allah ya kan ji banka amma kamar kasar da aka halka da sunan barna don ana ganin da an gama barna ce da jahiyar da tsowa da duk abin da kai ya gwanin da mana wata kasa ce da duk kasa kaza akwai bayan Allah kan masu ibada ka je ka zauna ku ta ibada a ce duk wani abin da ake kwanan da kusa kare ya kama hanya ya yi nina kawai shi ke rage muda da ya faɗi a hanya mala'iku a dama suka zo mala'iku rama suka mala'iku rama suka ce wannan fa namu ne ba ya riga da ya tuba mala'iku a dama suka ce a abba wannan makwanarci ko ya kwanar da yi ya cicce mutane ya kakkace yanzu da ya zo ya tuba ba ai ai an ba shi daradi ya je inda masu ibada suke yi ibada tare da su ai bai ba ai bai da wurin ba suna ji ayya sai Allah ya sa wani malami ya zo ya mutu shari'a ya ce ku auna a yi kiyasi nisan daga inda yake zuwa baya inda ya fito kuma daga inda yake zuwa gaba inda zai je ina inda ya fito za a sa jago idan wurin ibadar nan da zai je kusa ya zama na mutane masu ibada idan wurin azabar nan da ya fi kusa wurin farnar nan da ya fi kusa to mala'ikun azaba su dauke su ai malam da aka zoma aunowa ina a dawon mai nisa sosai ba kawai sai ya kusa da inda ya yi barnan nan sai allah madaukakin sarki ya ce ko mala'ikun sun aura da tsani tsani Allah ya ce wannan kasar ka matso wancan ta faɗa yi kasar Allah ya matso yi kasar kawai ta naɗi ta naɗi wancan kuma ta ja ta maka jajen ku ta miƙe ta ƙara nita to shi ko nan kuma na haya yau Allah ya ke mirgina ce zikira wa daya kamar da ne musa yi da suka fata suka shiga imo a tiya za su je wurin ibada sun samu zuwa ba dan uwan haruna ya rasu a hanya shi ma yanzu ajalin da ya zo zai mutu da Allah ya tsare kwana gare ko kan da ne wurin ibada da ya inda zan murga dutsen nan yace wani dutse ya furga shi sai Allah ba shi dama ya can ita iya inda ya wurga saboda duk ko sun yi suna tafiya daga inda suke nan suke in sun kwana suna tafiya daga inda suke nan suke sai ya roƙi Allah da haka ya aka ba shi dama wurgin duki da nasa shi a nan wuta yau ga kalla ji ba inda dutsen ya faɗi ya je can sai ya buga ta wato dan matsawa ka dan matso kusa da mutanen gini ba wata hanyar rahama ta yi tsoki da auren da alayyar kasan wannan za ka yi wafin rama ne fa ya ban tuwafi eh ne mai dudu ba ka san wanda za ka zauna da shi ka rika mu'amala da soyayya da shi sai ka ga bukata ta biya to ka ji wannan mutumin sai mala'iku rahama suka ɗauke shi kaga an yace masa da sanadi ne bila kaga zumunci ne na wani ba shi ya je ba ba dai muna zuwa na samu rabu mai yawa a sha'anin zumunci to Allah da da kun ji kuma zuwa ji kar ka yadda ka ji aya ta ce wanda yayi kaza yayi kaza Allah zai kona shi Allah ya jarraba an gurgu alamu wani wanda ya aikata irin wannan aiki ga rika masa kallon nan wuta har ga dika ba da Allah Allah ne ko kai ba har ka ji jira ba ke sai ka samu matsala ba ruwanka in zai yi a masa nasiha a yi ba za a iya ba ba shi ya zauna da Allah lafiya kalau to Allah ya kiyaye dogaji wallahu samiun Allah mai ji ne bima kullum da abin da kuka faɗa alimu Allah masani ne bima kasatu da abin da kuka nufa Allah ya ce wala ya tarku lil fadli minkum wa sa'ati an yusu lil qurbi wal masakina wal muhajirin fi sabilillah wal yabu wal yakum ala tuhibbuna ayyuhallahu lakum wallahu ghafurur rahim wannan aya a kan sai ya bi abubakar fiye da ba kowa da ya san abubakar shi ne ma'ajin aisha shi ne ma'ajin aisha abubuwan da suka faru na wannan hadisin ƙarya da makaranta baya wanda suka tsaye da ƙarya kawa a gari abun ya tada hankali domin abun ya kai matsayin da abun ya abun da har aisha ya ke jinya akan haka amma dai an ji annabi sama sama jikin da aka yake ya cika ji ba ya har kuma da talo suna suna jinyar abin ya ce kowa dai hankali ya tashi to sai wani mutum mai suna mai tsahu shi mai tsahu dan uwan abubakar na jini dan uwan na jini mai tsahu wato domin dan ya tattara ne wato ya zuwa jatuwar mutum kenan da wajen da wani abubakar ita ta haifi mai tsawo kuma mai tsawo hijira yau ya dawo madina ya zauna ya ta da manzama abubakar ne yake dangar da fashi wata rana abokai dan jinjino wata saraka mai dan kauri ya tura mata wata rana in kaka dai kasuwa dai sauki wanda bai iya kuma idan za ka yari dan kamo wani abu abokai ka ɗauki jari don ga wannan ba wai ka mana kasuwa ba kawa kanka duk riba da ka samu ta ta in kasuwa ta fara nauyi ka dawo min da da kuɗi na hanyoyin jefa ko daban da ba abokai ke mata a'a to mai tsawo ba zai ya karkata ba wajen masu ƙaryar nan da ya ga wannan mutumi wato ya taho da ita daga daji shi ta fara mun asal ai ne ya zo ya tafi ma shi ma bai dafa ko dai Allah da dukkan ya aiki ba abin da aka abu ka to haka aka yi haka aka yi mai tsawo dan wannan ba to mai tsawo kaji Allah ya so wato kana son maza Allah ya kori a kake duk wanda maza Allah ya koriyar sa in dai Allah zai rike kaga ana samun kamar ɗan hadare tsakanin gidan ma'aurata inda aka aure hanya da gidan miji in aure mutu kuma a ɗan zuciya ne eh an ana ɗan kunkunkunku haka eh ko an gaisa ma dai an san abu ba daɗi kai ma ba ka jin daɗi su ma ba sa jin daɗi yau kai haka da annabi ko ina aljanna ka je ka shiga aljanna kai wa gidan gidan gudu ba zai yiwu ba to kaga shi da ake tattari wanda suka auro wa manzon Allah suna jin tsoro ai Hafsatu ta taɓa yin wani abu na kishin mata manzo Allah ce na fauta abubakar umar da jabir jima a kaza yana ganin kawai shi shiga wutar da tazo inda annabi ya kuriyar ta Allah ya koma na ya kare shi rajiya da je gaje yini manzo Allah ya bayar ta eh zai ya bayar ta zai ya bayar ta za ka saboda aka irin wanda ke akwai abu mara daɗi a ciki to kai mai tsammu kai ya kamata ka zo ka taya ka kuka abin da ya same ni sai a ce ga shi ƙarya ma aka yi wa yata ba ma abin ya faru ba amma mai ɗauka ka taimake ni ba ka ta da masu ana ƙarya to daga yau kan wani abu da a hannuna ya shiga hannun mai tsawata abu ya rantse da Allah ku ne kana ya rantse da Allah kawai ya ana da rawa Allah ce wala ta ulul fadli fadli ma bu da wadata su ne ulul fadli anan min kun a cikin wadata masu yalwata kar mu dinga ranewa in ji Allah kar mu rane a yi wutu kurba wai ba za su bai wa ɗan uwansu wani abu ba wal mazakir ba za su bai talaka wani abu ba wal muhajir ba za su masu jira wani abu ba yi da bila cikin hanyar Allah abubakar ya ce a'a to ai kaga mai zama gaji dan yadan nan da ne gaji mai shiri ne gaji muhajir ne kun badari ne ba dan mai zama ya ji yakin badar ba to ya mutu ya jawo saboda abin da yake kace to ai wata ga ya rabu da ladin yaji eh da ni yake nani wata eh zan shiga fara rabuwa tawa to haka ake duk wanda ya rande yake ba zai sake yin abu kaza ba to ba ma wai wani abu da lahira ba ko ranar duniya ne kamar wani mutum kana ciniki da shi kana riba da shi kuma zai ba kurkure ka ta ɗarin a yaji ji sai ka ji haushi ainu kuma ka kasa irin kasa wata wata ɗan adam ka ce dokarar ne da Allah ba za ka sake ciniki a'a ka huce kai ka fara kuku da wata ciniki saboda amfani da kake shi ne ya fi kawo ka ga hankali a kan ka tsaya cin cin cin ai na rantsi ai na rantsi to ayoyin da Allah ya magana a kan kafara na zuwa ba su da amfani gina ai kaga ba haka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan rantsi kuma ya yi kafara na zuwa ya abu sallallahu alaihi wasallam in ya ga abun akwai wani matsala a ciki guda ɗaya ne inda ya rantsi inda ya rantsi Allah ta hawa na warware rantsuwar eh kuma za ka gabara ba na yaji eh mutum bai rika da wuya ne ma mutum yace yaran lokacin mata suka tada hankali su hamzatu da aja akan maganar mariyan nan har annabi ya rantsu eh yace to yaran sai bai sake sada daki ba kuma bayan gasa Allah ja ne ma mu ina ai dawo ne wani kan kalalle ne a cikin halitta wai dai ya huce ko ma ka ya huce don halitta ka fi ƙarfinta a ne mahamudu ka lallashe da gambatai zaba sai dai su lallashe ka yawa saboda haka ka je na yaji duk inda ka dama abin da na baka ni ne nan na baka ta sauran da kuma to amma duk sauran sauran lokacin da aka zo aka kashe hamza ma sannan ma ai annabi yayi rantsuwa saboda an wa hamza mazula to ya rantsi da Allah sai ya yi mutum ɗari mafila kamar da aka yi mafasa Allah ce wa ina aqabtum fa adu mithl ma rubitum bi wala in zabartum law kar li sabirin da Allah ba da hakuri shi yabi to sai ka fara rantsuwa sallallahu alaihi wasallam to dan haka kai ma idan ka nan dai za ka yi ko ba za ka yi ba dama rantsuwa biyu ne masu ka fara rantsuwa guda hudu ne biyu masu ka fara biyu mara za ka fara ɗaya mai zunubi ɗaya mara zunubi yin da ake wa kafara duk abin da karante ba za ka yi ba idan ka yi akwai kafara duk abin da karante za ka yi idan ba ka yi ba akwai kafara wannan su ake wa kafara wanda ya rantse dama ya san ƙarya ne kai ko da kokon to karante baka tabbata da ƙarya ba amma ba tabbatin gaskiya to komin kafara gaba Allah ba ya ba sai dai ka tuba kun ka nemi ku yaro da al'amma ga Allah ba zai da ba yawa wannan kuma na gawo dalili abin da ba a yi da rantsuwa ba aka rantsuwa nan kuma Allah ya yaji za ka haɗa shi da rantsuwa ku yanzu ana abubuwan yake ya rantsu shi ba zai ƙara taimaka wa mutumin nan ba daga baya da ya ji wannan aya sai ya ji to shi ya yaji bayan ana jin wal ya'ku wal yasma lalle bi abuwa kuma su kawo da kai eh wato gargaji ba har ma kai ka mun tsayar nan ba shine wal yasma shine sabu kai haka wato na ganka ba ban ko ban ganka ba to haka ake to ma'ana haka din karga ta kirkirin abin da baya zuwa ga duk wuce na mu'amala tsakanin ka da jama'a sai kunci ya zo don ta zai ka zama mugu eh ai abun yayi yawa ka kasa daurewa shi da ka kira yan sanda an kai mai kudi ne kai waya a daura wani ka aji kai wani fa yana mutu da iskin garin nan yana da zaka ga yana matsala kawai da kai za a yaji to daga nan yana abubakar ya ka fara rantsuwarsa ya kuma ci gaba da bashi abu kamar yadda yake masa da Allah ya ce ala tu kuna ayyuhu lillahi lakum kudin da aka bata muku rai kuka rage ba za ku sake taimakawa wanda ya bata muku rai ba to ku inda kuke yi wa Allah laifi ba ba kan Allah ya bele Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai qala abubakar abubakar da bala ana uhibbu an yaghfir Allahu li yace a ni ina son Allah ya mun gafara waraja ila min dai ya koma wajen min dawo mata ne biku a duk abin da yake bashi ya ci gaba idan lamina kaga wannan da yarmudu da mutanati suke jifan katangagun mata al'afa'ifa kamammu algafilati wanda suka rafkana wanda suka kau da kai daga alfada ba taba jin a zuci ma za su yi ba akwai irin wannan bayan Allah to masu yi musu kare al'umma ta muminai wanda suka ba da gaskiya da Allah suka ba da gaskiya da manzon Allah to me yawa irin wannan ƙarya to masu ƙaryar yi rufi duniya wal akhirah Allah an ce su a nuna da lahira walau azabun azimun suna da wata azaba mai girma kamar a ce Allah ran yau ne kamar a ce ran yau sai yace yawma tashhadu bil fawqani wa tahdani wa qira'a aka ce yawma tashhadu da dugo a sama ta gina a wata ga ce yawma yashhadu alaihim alfilatuhum ranar azabar ita ce ranar da halkansu zai shaida waye jijin da hannayen wajidun da tawayen da ba ka nuna amalu da abin da suka zama suna aikata lahira ke alim da ka tuwa lafa wayihim wa su kallimu na aidihim wata jajun ba ka biyar su mutum kana ganin kamar kai anan wayayye ne ka iya tsarin tsare to a can babu bakin naka ne iya tsarin ba zai ba shi dai hannu zai faɗi abin da ya taba sun ne faɗi abin da ya ji ido ya faɗi abin da ya kalla hanci ya kalli abin da ya sheka kowace gaba sawa ya kuma inda suka taka gangar jiji mai za ku yi wannan shaidar a kanmu ce Allah ne sa mu faɗa muka faɗa zagar nan kwanan nan ma Allah ce to a wannan rana wa huwa yawmul qiyamah wannan rana ita ce ranar kiyama ran da baki bai magana gaɓoɓi da ba a san da magana ba ranar su suke magana yawan na wannan ranar yau fi yi mullahu dinan kulham Allah zai cika musu addinin su na gaskiya yujazihim Allah zai sa ta musu jazaahum alwajiba alaihim sakamakon su bai wajiba kan wa ya'lamu da za su gani a ranar annan la huwa alhaq asan Allah ne haqu almubin kuma mabayin mabayin an kira Allah da alhaqu saboda ya tabbatar da komai ya riga ya zama gaskiya duk abin da za a yi shakka ya laye mutum ya zama kasa ya rufe ya lalace da hawa mutum tsoron na hannun gaskiya eh an tabbatar kuma akwai daga cikin masu wannan shigiyanci abla dan ubai dan salulin kenan wal muzanatu huna azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam muzanatu anan da matan manzon Allah ake magana lam yuzkar fi qalbi illa tawbatu duk tinin bakin ka inda ya kariyar ka ta kai ga matar manzon Allah matar manzo Allah da aka yi ƙarya babu tuba Allah ba zai yadda ba ka zagi mata annabi wani ka zo ka ji Allah ka tuba ka ba don Allah ka je kawai an riga an yi kizilani an ji an yi kira kizilani da ya kama a je kasuwa a zo kaza da za a za a yi miya eh don a karkara ai muna da yanka shi ne mu dan kiwa da ahiri to shi ke nan ka san haka kai a karkara ku ka zo birni ka da mai gidan ya ji ya zo ka ji irin bidnalan nan an na wuka nan take waje ka dauko wani kwallo kana ba shi aro ga wannan ko za a kifa mu ga mu za su yi a ga malam ba irin daga dauko bane eh dai ai yankawa ake eh ba da bukatar su yayin ko to haka wanda Allah yake bilalin da ba da bukatar ba yawo Allah ce wa man zikira wanda Qur'ani ya ambata yi kada su yinna akan yi musu tsariya akwai kuma a wala zurar tauba a can zurar tauba to gairu hudu a farkon zurar tauba gairu hunna wasu mata yan manzon Allah amma mata yan manzon Allah ga wanda ya musu ƙarya babu tuba jama'a akwai wanda ba a cikin zoyar manzon Allah kuma suna da ajin matan manzon Allah kuma suna son nasu matan kai ba gane kai kukure ba kana son matar kana da ta annabi Muhammad ko ba komai a Qur'ani doron nan Qur'ani ya ce matan manzon Allah uwayen mu'minai ne da na shirki zai zaki warka ko goma ka ga mu'minin bane ai a ni da to Allah ne ka kula Allah ya ji mana Allah kiyaye alkabi za su kaga miyagun mata yi da miyagun kalmomi yilkabi shida na miyagun mutane mugayen mata ke ɗanu dama a yi da shi a dangana manzala irin waɗannan ba zai yi ba walkabi suna minan nasu miyagun mutane maza ne yilkabi za na miyagun mata ne mai ma zai daga abubuwan da aka faɗa waɗai ba su masu tsarki mataye min ma kira daga abubuwan da aka ambata ni dina na masu tsarki ne minin nan daga mutane wa dayyibuna mazaje masu tsarki minu a cikin su ni dayyibatu da mataye masu tsarki ne min ma kira na abubuwan da aka faɗa ai Allah ya yi abu da ya tantanta bil kabil da mumuna mislu mumuna idan ta wa bi dai abu da koyi dace da mai tsarki mitruhu mai tsarki da za wala ya kaɗai muna a kaga tsarkaka maza wata ibadu da tsarkaka mata mina da daga mata wa minhum aisha aisha na da cikin tsarkakan mata wa gafuwan gafuwan ya da cikin tsarkakan maza wa barra una min ma yaqulun sun jira sun kubuda daga abinda masu ƙarya suke faɗa ai alkabiru abinda mayagun mutane maza da mayagun mutane mata suke faɗa akan sun tsira sun kuku da jana lahum suna da su tsarka kammala tsarka kama da magaziratun Allah ya muku gafara wa rizqun karimun suna da babban arziki cikin aljanna to wannan Allah ya faɗi maganar nan akan ta kai da yake da wannan Qur'ani in kana son ka kuji sai na gani to Allah zai na gani idan aka zo kai wannan magana har ma mai hankali ya kama wannan magana ai kaga bai ba ai bai ba yanzu ga duba da Allah yake ta magana akan abun da Allah ce zai bai muhajiruna da lanzar su abubuwa ga dama suna ci Allah ya yi mutu kana zagi da kuma aka wani abu magana waka duka karar aisha ya siya na na ja ta yar fahimci abubuwa min ha yana daga abubuwan an na hakuli ka tsayi batan an halitta da tsarki wa wuri da masu jiratar an mata alkawarin gafara wa dukkan kariman da ajiye karanta ya lalzin amina masu imani la ta kulu ku jaru ya zo to alhamdulillah na eh to amma mana da ba ba san mene ne ma'ana abin da ake nufi da suna ba amma na san dai akwai jikar manzon Allah mai suna haka wanda manzon Allah ya dauki ne na sallar farilla da ita tana dauke a kafada ta sa makale saboda sallar da yake yi yar abul ali ibn rabi sunan da ke na ba mata fatiha ba salatul fatih Allah biya bukatun muna kai Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kasan baki daya البركه من الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين